من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشي قبل درس للتافه الفتوى الحموية وأن بابا مالمي الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن سمية الهراني ثم دمشقي يربوتا sai daga cikin malamai na karni na bakwai an haye shi ɗari shida da sittin da ɗaya ya rasu ɗari bakwai da ishirin da takwas Allah ji ɗan shi da rama risalar tana tantaunawa dangane da tabbatar da sifofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kan shi a cikin Qur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu tare kuma da mai da murtani ga waɗanda suke mu'attila musamman ma na gaba-gabansu irin jami'a da kuma wanda suke mutazila da sauran waɗanda suke na ƙasansu irin kina ash'ariya maturidiya kullabiya salimiya da sauran dukkanin alfirar waɗanda suke abdalla a cikin wannan littafi wanda yake mai albarka za mu ga mai da murtani zuwa gare su wanda asali shine yarda da sallamawa da mai kauya cikin dukkanin abin da ubangiji subhanahu wata'ala yahudi a cikin qur'ani ko kuma a cikin sarasai fadi a cikin sunna saboda sahabbai kai tsaye suna karɓar shari'a daga bakin manzala su salaf alqur'ani da sunna kamar yadda manzala Allah subhanahu wataala yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah shine ya turo manzo a cikin mutanen da ba su rubutu ba su karatu mutanen da ba su zamanto ba masu rubutawa da karantawa sai zama yana karantar da su littafi yana karantar da su kuma hikima wannan yasa sahabbai kai tsaye duk abin da Allah ya wadi cikin Qur'ani ba su da ja abin da manzala sun sai faɗi musu ba su da ja ba su da wani kokonto ciki Allah subhanahu wataala ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu mu'minai na hakika na gaskiya su ne wanda suka gaskata suka ba da gaskiya da Allah da manzo ba tare da sun samu shakka ba a lokacin da tahiya sai tahiya aka fara samun firar mabambanta aka fara samun bangarewa a lokacin ne mushkila ta zama to ta fara faruwa inda aka dinga samun waɗanda suka dinga kauce ma wancan tafarki din ta hanyar ajiyewa Qur'ani da sunna da kuma sanyawa hankalinsu shine gaba wanda kuma wannan irin wannan tunani da wannan fikira ya samo asali ne daga waɗansu wanda suka fito daga makaranta ta waɗanda Yahudu da Nasara suka karanta. Kuma wannan shine haɗarin da yake tattare da dukkanin wani mutumin da zai fara koyon karatu a hannun Yahudu da Nasara kafin ya koyi musulunci ko da ko kakannin kakannin kakannin shi musulmi ne to za ka ga kaga irin wannan tasgaro a tattare da shi. aka dinga samun wanda suka bangare kamar jihar bin safwan wanda aka ce ɗalibi ne na jihar bin dirham shi kuma ɗalibi ne wanda yake kenan jihar ɗalibi ne na aban bin sam'an shi kuma aban bin sam'an ɗalibi ne na salud salud kuma ɗan ƴar uwan labid bin al-asam ne labid bin al-asam shine da yahudan da ya ma manzo sallallahu alaihi wasallam sihiri aka dinga samun waɗanda suka dinga karatu a wajen waɗanda suke girkawa waɗanda suke da tsari na maguzancinsu kamar mutanen indiya masu addinin buda da waɗansu waɗanda suke ɗan shigo ne addinin musulunci sai aka dinga samun wanda suka dinga karatu a hannunsu sai kuma littattafai da aka dinga ɗaukowa na waɗancan mutanen maguzancin indiyawa maguzancin girkawa aka tarjama shi zuwa yaren larabci sai musiba ta ƙara faɗi ta yadda ya zamanto da laraba ba su san ba maguzanci da murhidancin da yake cikin littattafan falsafa da aka mai da su larabci sai suka iya ɗauka suke karantawa su kuma littattafan an gina su a rashin yarda da samuwar mahalicci kenan an gina su ne akan aƙidar cewa duniya wani abu ce wadda take da ɗaɗɗiya wadda ba ta da mafari to sai zaman to kenan musiba ta ƙaru shakka ta samu wanda suke masu raunin imani Allah kare mu mala ya kawo mana kasuwa gida uku wanda ma'abuta rashin tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya tabbatar ma kan shi na sifofi suke kai wanda suka yi inhirafi akan wannan sun zama to tsaifa uku wane ne tsawaif din qalbi tsawaif da aka ce guda uku na al-firqu qala al-munharifun a alif taqyil su wane ne alif taqyil eh falasifa da kuma gulatu sufiya go na'am sai kuma na biyu alif tashhil aha sai kuma na uku na uku na a wanda za ta shiga faɗi shi halin tajhiri su kawai shi ne za ta yi tawil tawil shi ne akwai usul at-tauhid na mu'tazila aka ce wanda mu'tazila usul din su ya gina akan ƙa'idodi usul guda uku wanda suke kira da at-tauhid kenan menene wannan usul na mu'tazila guda biyar التوحيد كو التوحيد منين يستنهي ده التوحيد وجم معتزلة ما هو التوحيد التوحيد tunda an ce sai akwai at-tauhid cikin guda biyar ne at-tauhid at-tauhid kenan at-tauhid wajen su korewa sifofin Allah na biyu alwa'd wal wa'id a karkashin alwa'd wal wa'id ne suka lullube ha na'am yana aikata kabira na'am na'am zai dawwama kenan shine alwa'd wal wa'id kenan su a wajen su alwa'd wal wa'id kenan dole suka ce in har ba a sa shi ba wuta kenan Allah ya saba alƙawarin da yana zai azantar kaga ya ce man qatala lam tawbi hadida farida tu filadi ko ya tawajja bi asali da mukallaf dan zai ce to kenan yanzu in dinda manzala sassa ya ce wanda ya kashe kanshi da wuta za a tashe shi yana daba ma kan kanshi wannan wukan kuma zai dawwama khalidan mukalladan a wutar jahannama dan zai ce to yanzu in kenan aka ce zai huto daga ciki mai zina an ce zai shiga wuta mai kaza to yanzu aka ce zai fito kuma har ma zaka ga suna kawo su ayoyi wa ma hum bi kharijina minan nar yuriduna an yakhruju minha kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha zaka ga yawanci yan tatsi ne sun suna wazo zaka ga suna kawo har ma suna kawo ba ma istihzai ya za yi a ce mutum ya shiga wuta wai fito saboda su ba su yarda ba da shafa'a li ahlil kaba'ir kaga kenan da mu'tazila da khawarij sun haɗe a wannan bangaren ko a wannan bangaren sai dai motsa ba su kafirtawa su manzila bainan manzila sai shi ne gare su sau da haka yake ga kenan wai in halba a sa shi ba in aka hudo shi daga wuta wai kenan an saba alƙawarin da aka yi na uku na na uku na uku al'usul kinsu na uku al'adil menene suka ɓoye a ƙarƙashin al'adil al'adil akwai al'adil ne ya suka ɓoye ƙarƙashi al'adil na? a cikin usul na kenan mu'tazila usulul iman na wanda su matsayin usulun ya kama arkanin iman ne namu kenan usulul iman nasu guda abin nan go guda biyar ne su to kenan akwai al'adulu shine aka ce al'adulu me suka bululluɓe a ƙarƙashin al'adulu. Al'adulu, mene ne suka ɓoye a ƙarƙashin wannan? Na'am, kena korewa ƙaddara, korewa ƙaddara. Manzira bai ne manzira sai shi kuma shi ne wanda yake sananne ko daga ciki. Sau da haka, kenan wannan su ne usul nasu guda biyar. kenan daga waɗannan munharifun za mu tashi akan ahlul ta'wil nan ne ko wa amma sulfu wa amma sulfu salih malaiti amma dangi na uku wa hum ahlu tajhil sune ma abuta jahilta me yasa ake kiran su ahlu tajhil saboda wasu suna jahiltar da mu'mine suna jahiltar da manzo da kuma mu'mine a wajen su su kenan wannan ba su san ba ma'anar da Qur'ani ta kunsa ba su san ba ma'anar da kaza shine kenan at-tajhil jahiltarwa shine at-tajhil kenan فهم كثير فهم كثير من المنتسبين الى السنه فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما انزل الله عليه من ايات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الايات ولا الصادقون الاولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في احاديث الصفات ان معناها لا يعلمه الا الله مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه kaga abin da yake cikin nabi su ahli tajil taifa na uku su ake ce ma ahli tajil daga almunharifuna ahli tajil fa hum kathirun min almuntasibina ila sunna su sun yawa a masu jingira kansu zuwa ga sunna ai kaga akwai masu cewa ash'ariyya maturidiyya kullabiyya duk waɗannan wai ahli sunna ne ya za ka ce ash'ariya ahalus sunna ne alhali kuma suna tawili ya za ka ce ash'ariya ahalus sunna ne alhali suna ga alqur'ani zancen Allah ne amma kuma me ba bil harf ba hadithun nafsi ka gani to ya za ka duk wannan sabawa da suka yi da ahalus sunna a wannan bangaroran masu yawa kuma ka kira su da sunan su ma wai ahalus sunna ne akwai wanda zaka ga suna wannan wasu ma har sun yi rubutu akan wannan cewa mu'tazila wanda suke ash'ariya kenan kullabiya maturidiya wai dukkan su wai ahlu sunna ne a a in ana zantan sunna tsuru shine mutumin da ya mika wuya ya sallama ba shi da ja cikin al-hadith al-ahad yana gabatar da nassi akan hankali sannan kuma babu tawili amma mutum yana bauɗewa yana tawili aikin yahudu da nasara kuma ka kira shi ahlu sunna to wace sunna kuma shi da yake bankarewa sunna kin وهم كثير من المنتصبين الى السنه اهل تجهيل suna da yawa daga cikin wanda suke jingira kansu zuwa ga sunna ita sunna wani al'amari ne wanda kullun yadda ayi wasu lalli laila wa laila la tadum mulahu bi zaka ko wanda zaka ga yana cewa ahlus sunna ne kaga ya ishe gare nuna maka cewa kowa yana da awar wannan rijalus samawi da ya littafi a shi'ahum ahlus sunna a shi'ahum ahlus sunna ka gani saboda me kowa na je za ga ah to waye ba ahlus sunna ba ka gani kowane munharif wanda yake bandarare zai ce shi ma ahlus sunna ne sai ka ga mutum da kasar shi yana bugawa ya ce kasa ta ce kaza ba kuma ya ce shi ma su ne ahlus sunna na gaskiya waɗancan ai yan zahiri wannan yan zahiri yan kore mutane ne ai mun mune ahlus sunna na gaskiya wasu irin sunna kuma da da'awa ilmul ghaib ka gani kai kana da wani ilmul ghaib kai da ba ma sunna ba islam ya ce zo ka shigo ma gaba ki daya kenan fa hum kathirun min al-muntasibina ila sunnah wattiba'i salafi da kuma bin salafus salih zaka ga ai da dama daga cikin waɗanda suke mafawwiza mafawwiza zaka ga suna gangara kan suna ma na kalsawa maganganu na magabata akan aqidar su ta tafawidi sai dai shi bangaren tafawidi an rabu kenan gida biyu akwai tafawidi wanda yake na daidai na sunna shine tafwidu ma'ani na abu fawwada ma'ana din kaifiyar abu kaifiyar wasa hakikanin abin kaga sai Allah subhanahu wataala ka san Allah subhanahu wataala yana da yado amma ya kaifiyar hakikanin yake Allah ne sani to kaga anan dole ka fawwala abin zuwa ga Allah to su kuma abin da suke cewa kawai hannu sai su ce a fawwala ma Allah kawai kawai ba a ce ba kaza to da haka kenan yace sannan kuma kenan wasta ba salafi suna jingina kansu zuwa ga bin salaf ai kaga da kodi ya kaga mutane wanda yace shi salafi ne kaga da koi mutum ka ya ce ai su sune salafa wannan gaskiya wanda yace shi ne salafi so da an san su magabata la yusulu akhir hadhihi al-umma ila ma sara awwalwa shi yasa kowa kage ga sai intisabi zuwa ga salaf sani zuban farko waye ba zai jingina kansa zuwa ga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo baya amma abin da zai nuna mana kai salafi ne dole mu ga yaya akan tafarkin salafus salih kake aqidatan mu'amalatan sulukan amma salafus salih ya suka yi ta'amuli bangaren aqida ya suka yi ta'amuli bangaren ibada ya zan ce ina kan manhajin salafus salih bangaren aqida kuma in zo da manhajin salafus salih bangaren suluk da akhlaq aleka dabi'u na sun sha sun yi hannun riga da dabi'un salafus salih aleka saboda ni ba ni da gaskiya cin amana kaza karya kuma ka ce kai salafi ne shin haka dama halin salafi yake kaga dole sai an kalli wannan ya za ka ce kai salafi ne ya salaf suka yi ta'amuli da malamansu ka ce kai salafi ne amma duk wani malami da aka sani wanda yake na sunna ne za ka rusa shi saboda malamin ka salularka zai rusa kowa amma zai kyale salular shi kaga ai akwai yan salula salafawa amma yan salula su bangaren salula ba wani malamin da suke cire ma hula saboda salular su malamin su ka gani to irin su ne gani su saka tantanan malaman su saka tantanan malamai na sunna su ce kaza su ce kaza su ce kaza amma kaga sai ga suna jingina kansu zuwa ga sunna ya zan ce ni salafi ne sallar asuba ma ban na samu cikin shan shin da salafu da in suka bar sallah ka bar mu ka bar harama ka bar mutum sai ana mishi ta'aziyya ana ana jajanta mishi kai kana salaf salaf da in wani yana yakin makera ya daga guduma zai buga ya ji an kira sallah zai tsira ka ce kai zai salaf da zaka samu wani ya shekar arba'in yana kiran sallah wani ya shekar arba'in tsawon harko bai bar shi ba zan tahi wani yana azumi annabi dauda alaihi salam shekara arba'in ba ta shi ma bata san bai da azumi annabi dauda kai kuma kana azumi duk gari sai an sani ka zo ka tare ka tsiro kan kana can ruwa wallahi lokacin shan guri ka zamu fi shan ruwa in ka je wancan masallacin gobe ka sauya wancan dan ko ina ma a san kai ne azumin litinin ne da da alhamishi to salaf haka suke salaf wani shekara arba'in yana azumin azumin annabi dauda matar shi ma ba ta san bai nan so da tsabar kiyayewa ka gani ka ce kai salafi ne ya salaf suke bangaren ikhlas da bangaren kaza kaga dole kowa zai jingina kanshi amma abin mi aiki ne kurmin ke nunawa ba wanda zai kawai hodi wannan hodi ne na baki mutum da ma a baki zai da awar abu amma mi aikin ga zai nuna ya kuluna suna ta inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yakun ya'rifu ma'ani ma anzalallahu alaihi min ayati sifat suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba bai zaman to yana sanin abin da yake sabkar mai na ma'anonin wai ayati sifat kabura kalmatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba kasancewa dan bid'a babu azzalimi mara adalci kamar wanda yake dan bid'a inna rasul lam yakun ya'rif wala jibril ya'rifu ma'ani tilk to a wajen sata da mala'ika jibril bai san ba ma'anonin wannan ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك بل انتنا ما مغبا كان هركو دك تسمى عن آيات الصفات yanzu san littafin da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati afala tadabbaruna alquran to wai duk wannan abin da aka yi umarni wai kenan kawai ba su san wannan ba to ina tadabbur ina bayani ina kuma littafin da Allah ya ce littafi ne wanda yake wazi ko ya faro baro wa kadhalika qawluhum haka nan farin su fi ahadithus sifat dangane da ahadithu sifat suna ce anna ma'anaha ma'anar ahadithu sifat la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san wannan sai Allah shi yasa zaka ga wasu daga cikin su har ma suna kokarin yin su rubuta ta'awil mukhtalaf al-hadith to in suka ta'awil mukhtalaf al-hadith ba wayanda kai kai tunani bane bayyana haƙiƙanin abin da kuma bayyana waɗansu mufradat a ba wannan bai ta'awil mukhtalaf al-hadith suna su shine su dinga ban arewa na sussukan daga haƙiƙanin su ما أن الرسول تكلم بهذا ابتداء تعالى عن نفسه الإنسان كرم بركه يبين سكوف ذات الله سبحانه وتعالى فعلى قولهم تكلم بكلامه ألازم مما قلت أنه سنة سيائي مغانا لزنشان لا يعرف معنا بعثم أن روى لزنشان شيء صاحب الكريم الله تنشي لراما قد جاء الصائق المرسلة يتي كنان أصحاب التجهيل سورة الذين qalu nusus sifat alfaz la tuqalu ma'aniha suka ce kawai nan su suka na sifat kawai na tsurin lafuzza ne wanda ba san ma'anar su ba suka ce wala alam anna la tawila mun san dai suna da fassara tawili amma la ya'lamu illa Allah suka ce amma ba wanda ya san wannan sai Allah ba wanda ya san wannan suka ce sai Allah saboda haka suka ce falau warada alaina minha ma warada lam nasabir fiha tamthila ولا تشبيها ولم نعرف معنى ولا ننكر على من تأوله ونكر علمه إلى الله سكتي إما ذا مصاموني نفس يزوم نرجعن بذا مقدر تمعنا با كوم مثل تمعني كوم قدم تمعني سيدي آه كوا شيء جنم ذا مجينجر علم الزواج الله سبحانه وتعالى مشي كوا الله بيسي وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وسوء ذا تنصر وسوء سنية أيكي لآية القرآن sun bi fana Allah wala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba kowa bane yake sanin ta'wilahu haƙiƙanin waɗannan ayatul mutashabihat illa Allah sai Allah subhanahu wataala sai ma ne yake fa innahu fa innahu waqafa kathirun min as-salaf an samu lalle da dama daga salaf jumhurul qurra sun yi waqafi akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah yace huwa waqafun sahihun waqafi ne sahihi ibn amir ibn abbas aisha urwa zubair umar ibn abdul aziz abu sha'sa abu nuhayk duka sun tafi akan waqaf kan haka imam al-kisai farra akhfash abu ubayd abu hatim asma'i salaf ibn jarir ibn qudama bagawi duka kenan sun tafi akan waqaf akan haka kuma amina shaqiqi shi ma yarin jayyid sai sai malai ce oh waqafun sahihun lakin sai dai lam yufarriqu bayna ma'na al-kalam wa tafsir bas bambance ba tsakankanin ma'anar zancen da kuma tafsirin wannan lafazi wa bay wa bayna tawili ladin farada Allah ta'ala bi ilmi ba sararrabe ba tsakanin shi wani tawilin ne Allah yake fassar sani sai suka dauka tawilin su ne na mutaakhiruna irin wannan abin makamcin shekul sai ya faɗi cikin qa'idatun jalila yanda za ka samu su suna da wani istilahinsu da suka haɗu a kai kawai su ɗauko wani nasi na ƙur'ani sun ji nasi na ƙur'ani ko na sunna kawai su ɗauko wannan nasi su ɗora shi akan kursu akan abin da suka tsaye a kai kamar yadda falasifa kenan da aka zo falasifatul islamiyya al'aqlu sai suka maida kenan al'aqlu inda falasifa waɗancan maguzawa sai suka ce to ai gashi ne shine ƙur'ani ma ke zance shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai مالك ولم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين تأويل الذي فرد الله تعالى بعلمه وظنوا تسكت أن التأويل المذكور تأويل إن ذاك أنبتا في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين شين تأويل إن ذاك أنبتا أدنغني دا maganganun mutaakhiruna wanda suke na baya baya wa ghaliqu fi zalika kaga sai suka yi kada su urfin na baya baya wanda mutaakhiruna suka ɗauki tawili na bankara nasi daga hakikalin shi sai suka mai da shi ne a cikin yanzu malam zai bayyana mana shin ma menene ma'anar tawili a wajen istilahin mutaakhiruna yace fa inna tawila yuradu bihi talatu ma'anin tawili ma'anoni uku ake nufi shi istilahin kathirin min al-mutaakhirina a istilahin da yawa daga mutaakhiruna wanda suka zo baya baya asha'ira al-mutaakhiruna an ce asha'ira wanda suke kudama ba su da matsala sanan شين صرف اللفظ عن الاهتمال الراجع إلى الاهتمال المرجو لدليل يقترن بذلك كنا صرف اللفظ كوتنت لفظي da yazo a Qur'ani ko Sunna an al-ihtimali daga abinda za iya dora shi arraji wanda yake mafi rinjaye ila al-ihtimal al-marju zuwa ga ihtimalin da abin rinjaya ne li dalilin saboda wani dalili ya kasarinu da zalika da ya gwame da wannan amma ya kasarun bi zalika ala ra'ayihim ma ba wai a gurin kowa bane ba ala ra'ayihim da kuma ma za a buɗe ne amma abin da yake hakikani sun yi kautar da nassin ne sun bankarar da shi bi ghairi dalilin yujab ba tare da wani dalilin ba da ya wajabta wannan kiran su a istilahin mutaakhiruna asha'ira da kuma kullabiya da maturidiyya da duk wasu mu'awwila a istilahin su shine sarful lafazi shine tawili sarrafa kautar da lafazi ana lihtimalin raji daga lihtimalin raji ila lihtimalin marju zuwa ga ihtimali wanda yake a birrin jaya li dalilin yaqtaru bi zalika wai saboda wani dalili da ya gwame da wannan wala yakunu ma'ana lafz al-muwafiq li dilala wa li dilala li dilalati zahira tawilan istilah tawil ala ala istilahi haula wala yakunu ma'ana lafz ma'anar lafazin ba zai zama ba al-muwafiq wanda yake dace a dalala ga nuni zahir zahira ne ko zahir zahiru ko lidalala saboda wani nuni wanda zahiruhu ta'wilan zahirin shi sun bankarar da shi ne al-istilahi haula absa istilahin su waɗannan mutafiri wa zannu anna muradan ma bi lafz ta'wil zalika sai suke zaton anna muradin ma manufar Allah da lafazin tawil da lafazin tawili da yace wa ma ya'lam tawilahu illa Allah zalika sai suka yi tunanin wannan shine abin da Allah yake nufi da wa ma ya'lam tawilahu illa Allah ma'ana istilahin وأن للنصوص تأويلا كما تسكت أي نصوص كاسنا تأويلي مخالفا تأويل كما وندي كمي سابعوا لمدلولها ga abin da nassin yake nuni a kai sai suka ce kuma la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san wannan hakikanin abin da nassin yake nuni sai Allah kenan suka ce Allah lil nusus nassi na alqur'ani nassi na sunna suna da ni ta'awilan wani ta'wili an yi ta'rifin nassi wancan tara ma huwa nas ma huwa nas annasu ha ها؟ ما لا ما لا يحتمل إلا معناه ما ظاهره معناه وما لا يحتمل إلا معناه sau da haka kenan sai suke ga annabi na su ga nassi na qur'ani ga na sunna ta'awilan suna da wai wani tawili mukhalifan lima daliliha wanda tawilin ya saba ma abinda wannan nassi yake nuni a kai kaga kai tsaye nassi yace ma rahman alal arshi stawa ka san dai ma ka ci istiwa'i ba a kasa bane ba jihi bane ba ka gani kuma ka san me al arshi ka san ar-rahman amintum man fis samai ka riga ka san menene ake nufi ilai yas'adu al-kalimu tayyib ka riga ka san tarjul malaikatu wa ruhi ka riga ka san bai dauka wani abu to zai suka ce a yana da wata ma'ana wadda take ta daban wannan nusus tawila mukhalifa li madalulha wai suna da wani tawili wanda yana tawilu tanzilu ba kwarin shi ne la ya'lamuhu illa ma wai ba wanda ya san shi sai Allah aw ya'lamuhu almutaawwiluna ko kuma wai masu tawili suna sanin kuma kathirun min ha'ula'i sannan da dama daga waɗannan mu'awwila yaquluna suna ta tujra ala zahiriha tujra ala zahiriha yanzu dalili na qur'ani ko na sunna kawai a gudanar da shi a zahiri wa zahiruha muradun mabayyanin shi ake nufi ma qaulihim tare da kuma sun ce inna laha ta'wilan bi hadha al-ma'na yana da tawili abta wannan ma'ana tawilin kuma da la ya'lamuhu illa Allah wa hadha talafudun yace kaga wannan warwara ne wa ka fihi kathirun min haula da dama daga waɗannan mu'awwila sun fada ciki المنتسبين الى السنه wanda kuma su ma suna intisabi zuwa ga sunna min ashabi al-a'immat al-arba'a zaka same su kuma a cikin dukkanin madhahib al-arba'a din akwai su wa ghairihim da wasu kenan daga ciki shi yasa zaka ga su waɗanda suke asha'ira na yau da suke kokarin cewa da ash'ariya maturidiya kullabiya gabaki ɗayan su ahlus sunna ne sai su alakanta da cewa ai a'immatul arba'a daga cikin ɗalibansu da kuwa da suke kan wannan tare da ai kaga babu alaka tsakanin ayyatul arba da ni ashariyanci saboda abul ashi hasan ashari ba aihe shi ba sai bayan tahiyar karnannukan wadanta ka gani yanzu shi ya zo ne a bayan su wanda kuma shine jagoran kenan ashariya kafin yayi tarajudi daga ashariya din su kuma su doge akan ashariyancin shi na farko المنتصبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم دقا وانت سكي ما أبو تابع أئمة مذاهب الأربعة دوصنس وانت ظاهر الناس سكا تشيني وانت أكينيه كوكما باشي أكينيه با سوى حتى كنا سنكاو وان شيخ الإسلام أشكاء التنمورية يا بمبنشي يا يفلا فلا بياني كمرين دقا إن شاء الله منذ كرتب تزامو في أكام وانا yace wal ma'ana sani ma'ana na biyu daga abin da ake nihi da tawili at-tawil anna at-tawila huwa tafsir al-kalam haka ce tawili shine tafsirin zance sawa wa faqa zahiruhu aw lam yuwafiquhu ya dace ma zahirin ko bai dace ba kawai shi ake nihi da mi tawil wa hadha huwa at-tawil fi istilahi jumhur al-mufassirin wajen jumhur al-mufassirin kawai tafsirin qur'ani shi ce ma tawili ya dace ma zahiri ko bai dace ma zahiri ba wajen jumhurin fasir wa ghairuhum da ma wasu su duka kan wannan wa hada ta'wilu yace to kaga wannan tafsirin na alqur'ani go ya alamu rasikhuna fil ilmi wanda suke arrasikhuna tabbatu a fagen ilimi sun san shi aka ce arrasikh fil ilm shine almutamakkinu fihi tamakkunan la tu'radu fihi shubha wanda kawai ya gina akan ilimi ya runa ilimi wanda wata shubha ba ta bujuro mishi sune arrasikhuna fil ilmi su kuma su ne dama makoma gaskiya abubuwa wanda babu wata shubha kana faɗin shubha kawai za su hallale ta ba wata shubha saboda ni sun samu rusuki a babu wanda yake na ilimi to su wannan suna sanin wannan wa huwa shine wa huwa muwafiqul liwaqfi saboda haka kaga cewa ta'wili tafsiri shi yake dacewa liwaqfi ga waqafin man waqafa wadanda suka yi waqafa min as-salaf daga magabata ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna bil ilmi kenan shine wannan akan kama na kala zalika an ibn Abbas wa Mujahid kamar yadda aka nakalto hakan daga Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makki maula Sa'ib ibn Abi Sa'id wanda yake al-Makhzumi shekul qurra wal mufassirin shikenan Mujahid ibn Jabr yana daga cikin manyan manyan ɗaliban Ibn Abbas shi yasa shekul Islam a cikin muqaddima din ta usul tafsir yace amma tafsir fa alamun nas bihi ahli makka yace tafsir mafiya sani mutane daga cikin mutanen makka da kuma ɗaliban Ibn Abbas sai je ka mujahid shi yasa kaga Imam Bukhari da idza jaka tafsir an mujahid fa hasbu in tafsir yazo ma daga mujahid ya ishe ka shine kuma silsila ke Imam Bukhari yana bangaren tafsir mujahid Ibn Abbas yana daga manya-manyan ɗaliban Abdullah Ibn Abbas ya karbi Qur'ani daga wajen Abdullah Ibn Abbas da kuma tafsiri an rawaito daga rashi yace arasul Qur'ana ala Ibn Abbas 30 marra tamka 30 ne wajen Abdullah Ibn Abbas yace aratul qur'ana thalath ardatin ala ibn abbas nayi aradun qur'ani in karanta in je in zo gurin ibn abbas so 30 an ifa inda kulli aya as'alu gurin kowace aya sai na tsaya na tambaye shi fi ma nazalat wa kaifa kanat akan mi ta sabka yaya kuma ta kasance to yayi wakafkan nan kenan wa mujahid da kuma mujahid wa muhammad ibn ja'far ibn zubair da kuma muhammad ibn ja'far ibn zubair bin al-Awwam kenan jika ne na Zubair bin al-Awwam wanda yana daga cikin fuqaha'ul Madina da kuma qurra'u na Madina Ibn Sa'd a cikin tabaqat yace kana aliman wa lahu ahadith yace malami ne kuma yana da hadisai wadanda suke daban-daban wa Muhammad ibn Ishaq da kuma Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar wanda yake kenan al-Hafiz wanda kuma yake rawi na akhbar ma'abutin sira yana daga mazaunan Madina wanda yake daga maharata hadisi wanda kakan shi kuma ya sa shi ma yana daga ribatattu wanda suke na ainihin sama ribatattu na ainihin sama har ma imam shafi yake cewa man arada an ya tabahara fil maghazi fa huwa iyalun ala muhammad bin ishaq yace me sai zama teku a bangaren ilimin magazi ya kukuna yace to lalle iyali ne akan muhammad bin ishaq zabi yake cewa kana fil magazi alama yace lalle a magazi alama ne mutum ne wanda yake kenan daga cikin masanan tarihi na gaskiyan gaskiya imam zabi yace kada amsaka ana ana al-ihtijaj bi riwayat ibn isa ghayr wahid min al-ulama li ashiya wasu sun ki sharbar ruwayar shi li ashiya saboda waɗansu abubuwa waɗanda suke daban-daban daga cikin su suna jiwon shi da tashayyo wasu suna jifan shi nasarta shi zuwa ga alƙadar wasu na cewa mujallisi ne a bangaren hadisi yace fa amma sidiq falaysa bi marfu'in anhu shi yasa hafiz ya zo sai ce sadiqun yudallis wa rumiya bi tashayyu wal qadar sai dai kan manta yana daga cikin kenan wanda yake abokin gwagwarmaya na imam malik akwai abubuwa na aqran tsakanin kenan da imam malik wanda har ma yakan cewa hatu ilmu malik ya tuhadiru ku kama ilimin imam malik in tace muku mai kyau da mara kyau ka gani imam malik ya ce da'u fa innahu dajjal min ad-dajjal ku jale shi dujal ne daga wanda suke dujal kenan bangaren hadisi malamai suna ake shi amma bangaren magazi kuma kenan yana daga wanda suke aya wa ibn qusayba da kuma ibn qusayba shi ma kenan yana daga ciki wa gairu wa kila al-qawlayn haqqun bi yace duk maganganun nan guda biyu gaskiya ne kama kar basatnahu fi mawadi'in ukhra kamar yadda mun shuhuda wannan a waɗansu guraren waɗanda suke na daba ma'ana yin waqaf akan ismul jalala wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah da kuma yin waqaf akan warasukuna warasukuna fil ilm yace duka waɗannan daidai ne kama basanna fi mawadi'in ukhra wannan yana nuna tumbatsa shekul islam a bangaren abin da ya shafi qira'at a bangaren abin da ya shafi qira'at ولذا نقل تيسا كاغيكي da wacce muqaddima ta ilmu tafsir ولذا ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا shi yasa da an nakalto kafin guda biyu duka da Ibn Abbas wa kilahuma haqqun yace duka kuma gaskiya ne wal ma'ana salis ma'ana ta uku kenan ma'ana ta biyu shine mi tawil da ma'anan mi tafsiri shine Ibn Jarir sai yace kenan babu tawil qaulillahi ta'ala kaza tawil qaulillahi ta'ala kaza saboda haka kenan me yake ne da tawil tafsir kenan na wannan wancan tawil na farko ka mana nami mutaakhiruna wanda yake na bankarewa na su tawili na biyu ma'anar shi kenan shine at-tafsir sai kuma wal ma'ana sarif anna at-tawil huwa haqiqatu alladhi yaqulu al-kalam ilayha hakikanin abin da zance ke koma kai zaka iya cewa wannan shine tawili abin da ke ga ka ce ma mutum kakkai kaza kakkai kaza hei da kwatsam abin ya waru sai ka ce kaga tawilin abin da nake ga ma ko abin da nake ga ma kaga tawilin shi ma'ana kaga kenan mi hakikanin shi gashi nan ya waru to allati yaqulu al-kalam ilayha wa in wafaqat zahirahu koda kuwa ya dace ma zahir fa tawil ma qabala bihi fil janna tawilin abinda Allah ya bada labari aljanna min al-akli wash-shurbi wal-libas wan-nikahi wa qiyam as-sa'a wa ghayr dhalik tawil wannan abun huwa al-haqa'iq al-mawjuda anfusuha shine haƙiƙanin karantar samuwar abubuwa shine tawilin aljanna akwai ta akwai yayin ta inda ka ci yayin ta ka shige ta to haza tawilin wannan shine tawilin ta hakikaninta shi ne tawilinta la ma ya tasawwar min ma'aniha fil azhan ba wai abin da kake tsawara ba a cikin hankalinka a hakikanin tawilin ka ji ka cikin abin wai abbar anhu bil lisan ana bayyanawa kuma bil lisan da harshe idan aka iya bayani da harshe na hakikanin abu shine ne wa hadha huwa ta'wil wannan shine ta'wil fi lughatil qur'ani a lughatil qur'ani اللغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا كذا النبي يوسف وانا لوكaci hudu wannan bayan mahaifin shirya duka sun zo su ka gani ya zaman to mi wa rafa'ahu ala al-arshi wa kharu lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ruya min qabl qad ja'alha rabbi haqa kaga ga dai abun tawilin wancan mulkin Allah ya sa shi ya zama gaskiya kaga ga hakikarin abin kenan ya faru to shine tawili kaza wa qala ta'ala hal yanzuruna illa ta'wila Allah ya ce ai ba komai suke saurare ba face kawai hakikanin ta amma wa yawma ya fi ta'wilu ranar da hakikanin kiyama za ta zo a busa kaho da qulul ladina nasuhu min qabl waɗanda suka manta kafin nan za su ce ƙarja su rusulun rabbina bil haqq hakika manzannin Allah sun zo mana da abin da yake tabbas gaskiya wani lokaci za su faɗi yau ma ya fi tawila ranar da ya fi tawilu hakikanin abin zai zo wannan kuma sai ranar alkiyama kawuri bai raba da akwai kiyama yana saja ka kwatsam sai ga shi a fasirun hada am antum la tubsirun ka gani komin gane kirkir ya horo wa qala ta'ala fa in tanazatum fi shay'in in kun samu jayayya cikin wani lamari daga al'amura fi shay'in wannan ya gama komai fa in tanazatum fi shay'in aqida mu'amala siyasa fi shay'in kaga anan gurin an game ko da iram babu wani abin da za a ce misali ai tawile shi ai kaza fa inta na za ta fi shay'in ko ma menene sifati ne a akan ko ma menene wannan ya ce Allah yana sama wannan ya ce Allah bai yana ko ina wannan ya ce kaza fa inta na za ta fi shay'in farduhu ila Allah sai a koma a mai da shi zuwa ga Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir sai a koma qur'ani ne Allah ya ce a sunna min Allah ce dalika khairu wannan shine mafi alkhairu a hasanu ta'wila shine mafi kyan makoma kuma abin koma ka gani saboda hakika na abin kenan shine mafi kyan abin duk wani abin da zaka kuwa kaga ba cewa furduhu ila al-aqli farduhu ila al-falsafa farduhu ila al-mantiq farduhu ila ba ce ba wannan farduhu ila ya ga ce ila Allah wa rasul ka gani to wannan koma menene kawai da yi sa sa shi qur'ani komai da kai maganin shi cikin qur'ani da sunna وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله وهذا التأويل وكاغا wannan hakikanin lamarin huwa alladhi la ya'lamu illa Allah ba wani shine wanda ba wanda ya san shi sai Allah yanzu wane ne ya san me zai faru a lokacin kiyama waye ya san hakikanin abin da zai sai da annabi su alaihi salam ya ga abin gashi nan kat sai ce to kenan wancan mawalkin da ne ga kuma fassara shi kenan hakika ta wa fa tawil istifat to tawili na sifat huwa da haƙiƙa Allah sun fara da Allah bi ilmiha shine haƙiƙanin da Allah kare ta kenan tawilin sifat dangane da tawilin sifat an kasu gida biyu inda salaf da kuma inda al-mutaakhiru inda salaf kenan su tawilin shi tafawidin shi saboda wannan ahlus tajhil sune mufawwiza sai dai mufawwiza an kasu biyu akwai mufawwiza wanda ahlus sunna ma suna tafawidi amma wannan tafawidi suke yi shine tafawidin hakikanin abu ka gani Allah subhanahu wataala yake yana da hannu mun tabbatar da Allah yana da mun san menene ma'ana hannu ba mu san ba hakikanin wannan hannu ka gani saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya wadi istiwa'i mun san menene istiwa'i amma kaifiya hakikanin abin kaga wannan kuma ba mu san shi ba فتاويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها شيني حقيقة بين الله كديتا لسن وهو الكيف شيني كيفية كم المجهول وجه أتك أبر جاهلتا الذي قال فيه السلف وانت مقبا تاس كفدي كمالك كما إمام مالك وغيره دوان مالك يتي الاستواء معلوم استواء أبني وانت يتي سنني أكتي استوى على كذا ألوغ أبني سنني والكيف مجهول أما كيفية الاستواء ولا أبي جاهل ذلك فالاستواء معلوم يعلم معناها أن سمى علتها وتفسيره أنت تمي تفسير أن سنتوكو مفوضا سيأتي ربي علما كوسي أمي كأن ويترجم بلغة أخرى أنا ويترجم كم أنا ترجم بلغة أخرى لو تلغة سدبا ينزاك تيما ما هو الاستواء في اللغة ka gani kaga a lugha ga ma'anar shi ma'aunin suwa wajen yare kaza a yaren goyi ka ce to daidaito a ra'ayi ka ce ya daidaita kaga ana fassara shi zuwa mi wani yaren na daban shi yasa ya mu ce ya daidaita kenan saboda ya ce wa to me suwa ya kan ka ra'ayi ka ce daidaita kenan ana ma tarjama lissuwa a wani yaren to ya kuma abin da kake tarjama shi zuwa ga yarenka kuma har lokaci ba a san shi ba واما كيفيه ذلك الاستواء اما كيفيه الاستواء فهو التاويل الذي لا يعلمه الا الله تعالى shine tawilin da babu masanin wannan sai ubangiji subhanahu wataala shi kare ne sani wa qad ruya an ibn abbas radiyallahu anhu ma zakarahu abd arrazzaq an rawaito daga ibn abbas abinda abd arrazzaq bin hammam bin nafi al-himyari al-himyari as-sanani wanda yake alimul yaman babban malami muhaddis zamanin shi wanda ya yi bulaguran neman ilimi gurare daban-daban kuma kibar sun rawaito da zoje shi Sufyan ibn Uyayna Ahmad ya ibn Ma'in da wasu saboda haka yana daga cikin manya-manyan malamai wanda suke malaman su Imam al-Bukhari amma Imam al-Bukhari zai rihila ake ce mishi ai Abdurrazzaq yana da aqida kaza yana da kaza yace ka in marar dai yace in marar dai kashin tuka tuka ba tashayyu ba yace saboda haka sai mun yi ruwaya da gobe إلى عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم التفسير عبد الرزاق ينال جنان تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق الصنعاني وانده التفسير نبي المعصوم kuma su ne maraji ɓangaren tafsiri wanda bai kamata ba wanda yake ɗalibin ilimi ya zamanto ya wuhinta da abubuwan da suke usul ɓangaren tafsiri to da za su kawo ma tafsiri tare da yana asani tare da usul wannan kuma yana da amfani ka samu tafsir na ibn abbas da sanadi na wannan da sanadi to anan ne za ka samu amma ce ma ga tafsiri kamil a ra'isul majalis wai na ibnu abbas gabaje a wannan duka ba abin nan bane ba kenan saboda haka kenan babu kamil da za a ce ma gashi a tattara duka amma ce irin waɗannan littattafan anan ne zaka samu tafsirai na magabata wanda suka fassara alqur'ani annahu qala yace tafsirul qur'ani ala arba'ati awji tafsirul qur'ani yana kan fuska hudu tafsirun tarikul arabu min kalamiha tafsirin da larabawa suna sanin shi daga zancensu an an ce kaza kawo tarjama shi kaza ce da yaren larabci kaza da hausa da yare kaza kaza ne wa tafsirun da kai tafsirin da la yu'zar adam bi jahalati babu wani ɗaya da ake ma uzurin jahilci wa tafsirun ya'lamuhu ulama da kai kuma wanda malamai ne suka sani wa tafsirun kenan wa tafsirun la ya'lamuhu illa ma da kuma tafsirin da babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kaga kenan shine ne haƙiƙanin al'amari haƙiƙanin al'amari man da'a ilmahu wanda zai da'awar ya san haƙiƙanin al'amari fa huwa kadhibun kenan wannan kadhibun yayi ƙarya kenan man da'a ilmahu fa huwa kadhib wanda zai da'awar sanin wannan haƙiƙa yayi ƙarya irin hakan an rawaito to ta fuska kin kenan shi ma wa hadha kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa la ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وترى باس سلم abin da aka ɓoye daga abin da yake sanya idanu sakamakon aikin da 'yan aljanna ne suka yi kenan sakamakon aikin su ne wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu a'adtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin kaga wannan ma babu wanda ya san shi sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce a'adabtu li ibadi as-salihin na tanadar mu salihan bayina Allah subhanahu wa ta'ala sa mu ce ma la ainur ra'at abinda babu idan da ta taba gani ma la ainur ra'at babu wata ido wanda ta taba gani kaga nan gurin ido da ga ce ma la ainur idan kowa ma fa ma la ainur ra'at abinda babu wata idan da ta taba gani wala uzunun sami'at ba samu wata kunne daga kunnen da ta taba sauraron abin da Allah ta nadar ma bayi ba wala kunnan mala'ika wala wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar kuma abin da bai taba darsuwa ba a zuciyar wani bil adama kaga ai zamu iya tuna na an baka labarin wani garin da baka ce ba a zuciyarka sai ka tsawara kawai duk yanda ake hudin nan kaza kaza kaza ne to shi aljanna duk abin da muka darsa a zuciyar mu kawai ka je ka sabano ne kale kale fadin zuciya da tunanin zuci da tsawar abu na zuciya har ma ta huce iyaka yanzu a baka labarin ƙasa kaza kai ta ji kai ta sawarawa a zuciya ka ina jin sai ka je ka ce ta abin ma ba ma yanda ne tunani ba ne ba ma yanda ne tunani ba ne ka gani za a baka labarin wani malami a ce ma ai ka je kaza kaza kaza sai kai ta tunanin nan ce kawai ka tarra sabanin haka ne shi ne abin da wasu ɗalibai suka zazzage suka samu shan nasiru albani a wata kiɗa suka ce shar mun kewaya malamai da dama duniya mu je labarin wannan mu je mu je labarin wannan mu je amma duk wanda muka je sai mu tsarar da shi mu tarra sabanin yanda aka ba mu labari ko sabanin da muke tunani suka ce sai hushar sai muka tsarar da abin da ba mu sama da abin da muka yi tunani suka ce muka ga duk yanda muka yi tunanin da labarin da aka ba mu yanzu da muka zo sai muka tar da abin ya huce yanda mu muka tsata ka gani amma yanzu sai fashe da kuka kaga malamai da Allah sai fashe da kuka ce ni wane ne ni tsalib ne tsalibun ne misluku kaga ni saboda malaman Allah tawalu inna tawabu amin khusalil muttaqi wa bi taqi ila al maali yartaqi amma mu yau dan tsugulutun ustaz da ni ya dan uwana ba abin da gazari karatun ka cikin dan cokalin kaga ce cokali ma ba a mazanja cokali ma kaga ce ba a mazanja amma ya kawo musan allama ne karu zai bage eh wani ma ya saba wanda kawai gaba ɗaya za a bage kawai zai nuna a cika yanar gizo duk duniya wani ma dinga masu boza ne rabi ce a kai wannan aiki ka zane gwai masu wannan kai wannan kawai ka zane wannan aiki ka zane waɗannan sai shi kawai duniya zama shi ma allama wani kuma shi ma zai rubuta ya ce shek fulani allama kaza almuhaddis professor kuma in kai magana ya ce a ɗalibai da nan suke kasar matsalan ɗalibai ne kuma mutum shi shi ya rubuta mutane da za ka sai su zo su zauna su rubuta su kuruta kansu shek fulani kaza kaza kaza kaza kaza saboda in ka bibiya sai ka gami abin daga rubutun mutum ne ka gani to mafi yawa muna da wannan matsala muna da wannan matsala ba mu tafi zama mu kone ka gani muna jan nasi nasi yana shan mu ka gani kamar inda ba malamai ne sai ya tsaya dan bada inda ba malamai ne sai ya tsaya dan bada ka gani to kuma irin ƴan damar da ba malaman mu dan badan kuma sai ga mu kuma sai mu huce sai mu ƙara ma kan mu lamba to wannan matsalar kaga da kwaita wanda kale kare to kaga su wanda suka taso hukin wa malamai ne amma kawai shek sai fashi ka gani Allah arsa mu da tawali irin na wadannan Allah arsa mu da tawali ka gani Allah arsa mu wanda kuma a yau kaga yanda masana hadisin suke fadi inda zaka tattara malaman hadisin da ake da su a yanzu a duniya kaje su askeri ba su kai ba shi shek nasir ya albani aikin da yayin ne suke dalibta a shi shi yasa duk wanda zaka ga akwai wanda suke dawar dalibta hadisi ya kawo kuma suna hujumi ga irin su shek nasir ya albani to wannan kuma sai nuna maka ba su gano ba abin duk in ka ji misali wanda yana bai sai dinga kokarin ya hada ka hada da ka hada wani ma sai kaga maimakon ya ce sahawul albani ko zafara sai a shi yanzu ai kawai sa'a ne ba irin akara ne kawai albani duka kawai a kara ne ga gani sanu ne kawai na juna wani kuma sai ɗaliban shi su ce ka gaskiya yadda kama albani istidraki ma ai abin shi da kai ka gani wannan kuma ta sa wasu kaga sai suka hoto mi suke ma da'awar ma cewa wai cin nan sai albani ba ma za a kira shi wai ɗalibin ilimin hadisi ba wai ba za a kira shi wai ɗalibin ilimin hadisi ba akwai ni dan abin nan kuma abun mamakin da aka zo za a tattauna da shi sai ɗauko madogarar shi wai sai ce zai ta'arifin ɗaliban ilimin hadisi sai ce kamar yadda daftar mahmudu fahan a cikin tasirin falon hadisi wai a kan shi ne sai ya kwafo ya tabbo ina jin ma ba lissafin bane in ba na manta ba kamar fefofi ne na tasir ɗin ya kwafo ana tattaunawa da shi sai wai yake kokarin wai ya yi ta'arifin ɗaliban ilimin hadisi to kenan wai a tarifin da Dr. Mahmud ya yi kale ka ɗaliban ɗaliban su almani ne shi kawai saboda shi shi wanda ya rubuta lissafin shi su suna daga wanda suke ɗalibai ne ɗaliban ɗaliban su albani ne ba su daga ɗalibai fitattu ka gani ba su daga ciki amma kuma shi wannan ne ya ɗauko kuma yake zance ce albani ba za a ma kira shi ba ma ɗalibin ilimin hadisi to kaga sai nuna maka me bai san ba abin da yake kuma shine karambanin da in mutum bai san abu ba zai ketara ya je ya dinga yin abu ana mushi dariya shi kuma yana tunanin ya ce wa kadhalika ilmu sa'a kaga hatta ilmu al-qiyama wa la yuzal fa hada min at-ta'wil wannan duk yana daga tawili alladhi la ya'lamuhu illa Allah tawilin da ba masanin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wa in kunna nafahamu ma'ani ma khutibana ma khutibana ma khutibana bihi duk da muna sanin ma'anar abin da aka mana magana shi ai muna sanin ma'anoni na Qur'ani wa na fahamu min al-kalami ma qusida ifhamu la iyyahu ko muna fahimtar zancen da Allah yayi niyyar ya fahimtar da mu kama qala ta'ala fala tadabbaruna al-qur'ana ba za ku yi tuntunta ne ku yi tadabburi ku lura da al-qur'ani am ala qulufin ko akan zukata ne asfaruha aka sanya wani fadan ke wa qala afalam afalam yadabbaru al-qawla shin ba za su yi tadabburin faɗin Allah ba am ja amma lam ya fi aba mun awwali fa umira bi tadabbur alquran kulli ya ka umarni da tadabbur kaga nan ba ce ba wani guri afalam yadabbaru alqawla qawlullah ba za su yi tadabburin faɗin Allah ba afala tadabbaru alquran ba ce ba ba ba ce ba kawai ayi tadabburin ayatul miras zaka samu wani kwararre ne wajen mirasi kwararre ne wajen saboda ya kware wajen gado dan ma je raba samu ushira tunda in ka san ilimin gado akalla ne ka yi kuɗi kaga ka zo aka raba akwai ushira da zaka samu in kai ka raba ka gani in ma aka iya in aka je gaban hukuma ai ka gama ni ushirin to kaga kai ko ni sul ushir ma aka baka ai da kyau ka yi kuɗi to wani zai zaka ga yana saboda ilimin gado shi ko ba dan komai bane sai da ka kauyen sai je ta raba gado in ka zo ka raba kaga mutum ya bar raƙumi ɗari biyar kaga ka zo ka raba adadi nawa zaka samu gonaki kaza shi yasa zaka samu wani kaje sai ka sarda duk garin ba wanda ya shi yawan gonaki to da shine mai raba gado ba wanda ya shi yawan dabbobi to da akwai nan kasan da zai dinga samu na ushira to wani zaka samu kwararre ne a gado kwararre ne a luga sai su buga da siboyi ma amma bai san ba Allah in ka zo bangaren sifat kuma wannan duk waɗancan ya san amma nan bangaren sai ki a'a Allah kawai ya sauna ba abin ciki ka gani to kaga fa umira bi tadabburihi kulli an umarna ay tadabburin shi gaba daya la yatadabbaru ba'dhi ba wai ay tadabburin ba'dhi ba shine ibnu qayyim ce ka fi shafi ya ce fa tadabbaru alqur'ana irum tal huda fa la ilmu tahta tadabburu alqur'an kai tadabburun qur'ani in har shari'a kake nema ilimi yana karkashin tadabburun qur'ani wa qala abu abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami ibn rabi'a al-kufi al-imam wanda yake muqri al-kufi an aye shi tun annabi sallallahu yana raye ya karanta qur'ani ya kyautata alqur'ani ya bujiro da shi yayi arzin shi wajen sayyidina Uthman yayi arzin shi wajen sayyidina Ali yayi arzin shi wajen Ibn Abbas sannan Asim bin Abi Najud ya karba wajen shi ya zauna tsawon shekaru yana karantar da mutane alqur'ani sai da ya kwashi shekara 40 yana karantar da mutane alqur'ani kamar yadda Abu Awana Asaqafi yace kuntu aqra'u ala Abi Abdurrahman ina karanta qur'ani wajen Abu Abdurrahman وكان الحسن بن علي يقرأ عليه حسن بن علي شي ما انا كرنتا وجهش شي يسا ان يكرنتا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه سيتي ذاك الذي أقعدني هذا المقعد wannan hadisin shine ya zaunar da ni wannan kujerar ta karantar da alqur'ani wannan hadisin shine ya zaunar da ni kujerar karantar da alqur'ani in yazo zai wani ya khatama an yazo khatama ya mai nasiha sai ce babu wanda yake alkhairi in kai aiki da abin da ka karanta ba wanda biyayye kamar ka in kai aiki da abin da kake karanta saboda waya kai waya kai wanda ya san qur'ani ya karanta ai ba bai wanda sai dai in kai kaulakanta kanka walau ana ala da misalu sana amma kaga masu karantar da yan yara babu wanda ya kai jiya nan malam Bello yake cewa kitsa ta kitsa ta Sheikhul Azhar yake cewa a shirye yake a ce ya ajiye wannan kujera da yake kai ta Sheikhul Azhar ya dawo ya dinga karantar da yara halakoki na Qur'ani yace a shirye yake a shirye yake yace ajiye wannan mataki nashi sama da mataki na minista yace amma shirye yake ajiye wannan ya zo yana karantar da yara a halakoki ya Allah ma da ce an yi ka gode wa Allah mutane nawa sun lakanci Qur'ani sun san Qur'ani fiye da yadda kai tunani amma ba su samu damar su zama wannan su karantar ba ka gani amma kai sai Allah ya datar da kai wa ulama unya bihin nasirun wa ragiba fi ajrihi rabibun isal alkhair ila qulubi awlad almu'minina liyartakha biha kaga abinda Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani ya faɗi cikin muqaddimar darsa yace biyayyen abin da masu nasiha suka ba da kula suke kwaɗan ladan shi isa da sayar ila ulubi a wuladin nuni shigar sadar da alkhairi zukatan ɗiyan mu ne amma mu yau ba in ni profesa ne ko daftar ne ko abin akwai ma shekarun da muka kai sai mu tsaye da karantar da qur'ani abin ba zai burge ka ba a ce ka haɗa wasu ƴan yara ƙananu ga kallon tijo kana lakana musu qur'ani ya zaka ga za su ɗauki abin kaga abin abin zai zamanto akwai akwai sha'awa akwai burgewa to Abu Abdurrahman As-Sulami yana daga waɗanne ce haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an sun gaya mana waɗanda suke karantar da mu al-Qur'an Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi 16 ayat in sun koyi aya goma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tajawazuha ba su ƙara wata goma hatta ta'allamu ma fiha har sai sun koyi sun sa abin da ke cikin min al'ilmi na ilimi wal amali wa qalu qalu suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'an sai zama muna koyi ilimi da qur'ani ta yi duka tare kan ka zo kai tare rama yara za su ji sauti za su ji tajwidi za su ji kaza amma ba su san ba ma'anar da qur'ani yake dauke yaro na karanta qur'ani yana ƙarya yana karanta Qur'ani yana munafici yana karanta Qur'ani yana sata yana karanta Qur'ani yana kaza dole ya san me abin da yake dauke da Qur'ani ko me san daraja shi yana da kyau kaga Imam al-Ajurri sai daga malaman da ya rasu 360 300 go 260 Imam al-Ajurri yana da littafi akhlaqu hamalatul Qur'an kama at-tibyan fi adab hamalatul Qur'an na Nawawi to kaga a ce akhlaqu hamalatul Qur'an ya zano abubuwan da ya faɗi a halin Qur'ani ya zamanto makarancin Qur'ani yayi wannan kenan irin wannan halkoki na ɗaliban Qur'ani ya kamata a samu bambanci ya za yi wannan ya sarfa ko ya harrace Qur'ani amma kawai mu same shi yana zaune a majalisar masu shan shisha ya za yi baki ya karanta Qur'ani yana a same yana shan sigari ya za yi hanyar Qur'ani a samu mutum yana shan wasu abubuwa marasa kyau da gani ya kamata ce an zo na ado zama nadir ne kallan kallan kallan kallan dole ma abucin karanta qur'ani ya san wane ne shi ya san kuma me yake abin nan saboda haka wa qala mujahid arasul mustafa ala ibn abbas min fatihi min fatihi ila qatim yace nayi arzun qur'ani ga ibn abbas tun daga farko zuwa karshe an aifa inda kulli aya as'aluhu anha in tsaya gurin kowace aya in tambaye shi wa qala shabi mabtada ahadun bid'ah shafi ya ce babu wani wanda zai kirkiri wata bid'a illa fi kitabillahi bayanuha face a qur'ani da kai bayanin wannan bid'a din da ya kirkiro duk wanda zai kirkiro face ka gami qur'ani yayi talla tallanta shi musifa da sharrin bid'a tana sawa alkhairi sai zama ya kawo wa qala masruq masruq bin al-ajra wanda yake dalibin Aisha ne har ma in zai yo ruwaya daga Aisha kan kwarzanta ta يتحدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله المبرئة من فوق سبع السماوات كاغني يا ابن انت هنا يا ابو اكفاك شي يسا كي شي مصروف yace ma qala sabu muhammad sallallahu alaihi wasallam an shay'in sabai ba taba fadin wani ba illa ilmuhu fil qur'ani ba ta ilmin shi yana cikin qur'ani walakin ilmuna qasur anhu na'am ma masu ilago to masu ila sahabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to anan gurin ma kara ma tsila ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba taba tambayar sahabbai ba an shay'in akan wani abu illa wa ilmuhu fil qur'ani ba ce ilmin wannan abin sai ka samu cewa fil qur'ani yana cin alqur'ani yana cin alqur'ani walakin ilmuna qasr an yace sai dai ilmin mu ne ya zama to qasr an ya ya ya takaita daga ganawa wa kaga ashe muna da buƙatar tadabburin Qur'ani fa tadabburul Qur'ani irmtal huda fa ilmu sahata tadabburul Qur'ani ka dauki Qur'ani yanda tunda Allah ya ce afala tadabbaruna al-Qur'ana ka gani to wannan tadabburin akwai alkhairi mai dumbun yawa da zan dauki shahi ɗaya kawai in karanta shi in yi bitan shi in dawo in bibi mafarada tana shi bayan na gane kowace kalma na san ma'anarta sai in koma tafasir wanda yake na magabata in leƙa leƙa duka ma'anai kaga wani irin tsoron ilimi zaka samu a ka karanta sai ka tsaya ka yi tadabburi ka yi tunanin da kanka ka fahimto kuma sai ka koma ka ga ka bibiyo wancan na magabata kaga wani tsoron ilimi zaka samu a cikin wannan wa za babu wasi wasi ɓarfu siɗa fi mawdu wannan babu ne mai faɗi an yalwata shi a bigiran shi wannan karatun mu ne yau kenan malam ya bayyana mana ma'anar tawili cewa tawili yana zawa da ma'anoni guda uku akwai ma'ana ta farko inda mutaakhirun mutaakhirun na asha'ira wanda an ce wanda ulama ba ɗaya ba suke da mutaakhirun ma aka ce mutaakhirun kuma na asha'ira aqida su aqida ce wanda suke kai fahimta ta jami'a kenan kuma irin maturidiyya da da, da kullabiyya duk suna kan wancan fahimta ne sai kuma tawili ma'anar shi ta biyu yana zawa da ma'ana na tafsiri ma'anar tawili na uku shine haqiqatul amri wanda kuma haqiqatul amr Allah subhanahu wataala shine ya kade tarsanin wannan shi kare da kuma kenan yanda zamiya ta dauke su suka zamanto sun fahimci cewa ma'ana ta ma'ana tawili na wa ma ya'lamu tawilahu illa ma kenan suka dora shi abta istilahi na mutaakhirun na ulama ulmantiq akan kenan tawili wannan shine kenan wannan kuma sai ja su zuwa ga kuskurantar da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗi Allah kare mu Allah tabbatar da ribargan mu mu tabbatar da mu akan aqida ta magabata na gari ya tabbatar da mu akan fahimta ta alqur'ani fahimta ingantacciya da kuma sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake zamiya ne Allah kare mu Allah subhanahu wataala ba mu ikon yin komai domin sa ubangiji subhanahu wataala an samu da ikhlasi cikin dukkanin al'amuran mu Allah ya kare ibadun mu da ayyukan mu daga hudud na shaytani ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna daidai karin mu ubangiji subhanahu wataala ya kare kasan mu da dukkanin kasashe na musulmi daga dukkanin abinci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك